غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirar alqur'ani mai girma kamar da ake gabatarwa wannan masallaci wanda yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora karatun mu inda ma kwana ajiya wanda ajiya mun kwana a ƙarshen suratul ankabuti wanda a yau za mu tashi farkon suratul rumi insha Allah kamar da aka riga da aka sani da ma kowace sura kamar da muka sha bayani cewa ana ba ta suna ne da wani abu da aka ambato daga cikinta saboda haka kaga aka ce mata suratul rumi duk sauran suri haka ne suratul baqara saboda ambato kalmar baqara ta da ake ci inna allaha ya'muru an tazawwal baqara da sauran su duk waɗannan surorin kowace sura dai zaka isko ana ba ta suna ne da wani abu wanda ake ambato cikin ta din saboda haka ita ma saboda za a ambaci kalmar rumu tun daga farkon ta nan ne to shi yasa sai aka ba ta suna suratul rumi sannan an saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka kamin ya yi hijira ya koma zuwa garin madina wanda dama dusa da an ka ce makiyatun to ana nufin watan a surar da an ka sabka kamin a hijira a koma zuwa madina don haka inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi tahiya za ta kamo shi ma'ana bayan an yi hijira yana madina sai tahiya ta kama shi zuwa garin makka bayan ya taho cikin garin makka din sai an ka sauka mai da wata sura cikin garin na makka din to ba a ce mata makiyatun dai saboda bayan an riga an hijira ne an ka sauka da ita din to kuma inda a ce tafiya ta kama manzo Allah sallama ya ce garin Madina kamin ya hijira to inda za a sauka mai da sura ta cikin garin Madina ba a ce mata madaniyatun sai dai a ce mata makkiyatun tun ba a riga an kai hijira din ba lokacin wannan shine mafi rinjayen abin da malamai sun ka tafi da yake akwai sabbin malaman ulumul qur'ani ciki to amma duk da haka dai wannan shine magana mafi rinjaye daga ciki to an sauka da ta manzo Allah sallama yana garin Makka kamin ya hijira sannan wahiy sittuna aw tisuwa 50 ayatan tana da aya 59 ko kuma hamsin da shidda wato bisa ga sabanin dai malaman kira'a dai eh bisa ga malamai saboda makocin yanayin watan bambancin da yake kawo ana samun sabani na malamai din wato saboda kasancewar su bambancin kira'a tun da kasan kira'a kala-kala guda goma ce to shine sai zan daga cikin malaman kuma kira'a din kana iya samu wani zai yi aya wuri kaza ma'ana daidai inda shi wani ba zai yi aya wurin ba tunda yanzu misali in ka duba ina cikin suratul fatiha ai za ka ji wasu tsakanin kira'a wash da kira'a hafs da ke sunan wasu masu yancin mutane sun kai sani ko to kira'o'in guda bakwai ne har zuwa guda goma to shine in ka diba za ka ga wasu daga ciki kamar kira'a wash shi ko suna ɗauka cewa ita fatiha ɗin kaga matsayin aya shidda ce sai an gama da bismillahir rahmanir rahim sannan take cikin kai bakwai haka in zaka karanta sai ka karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaga buki nan arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai su game gaba dai to haka shine matsayin su kuma kuma can bangare suka ce a'a ai banda fatiha dai aya bakwai in ka karanta alhamdulillah da sunan da sake dauka bismillah sun ka ce daban take ita zaka cin gashin ka take ba tare suke ba saboda sura ce daban kuma kowace sura dama tana farawa da bismillah din sai suka ce don haka in ka duba ai kaga in ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sai su yi aya nan wata can ga wancan da su kuma ba su yi aya wurin ba gabe sun kai sannan sai ka iya gad mutubi alaihim warza shi a cikin na bakwai din to ma'ana dai ya danganta ne daga sabanin malaman kira'a ne shi yasa suka ce wahi sittuna aw tisuwa hamsuna aya wato ita aya 60 ce ko kuma aya 59 ko 60 ko 59 to sannan tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim a kamar da kowace sura take farawa da sunan bismillah da in banda suratul bara'a wanda ita kadai ce wanda yake suratul tauba kenan ba ita ce kawai wanda bata fara da bismillah ba wanda can dai mun yi maganganu shi kuma game da maganganun malamai mi addalilin da ba a sa mata fatiha din ba wanda haka ƙarshe muka ce to kuma wasu dai sun ce kai to ai duk da yake ba a yi da can din ba ai dai an ranka ta kuma can wani wuri cikin sotun namli eh tun daga shi an yi wajen kisar annabi Sulaiman da shi da Bilkisu ya rubuta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sun kace don haka ga an ranko ta can da ba a yi din ba to wannan dai dai can dai sanda mun kai wasan tafsirin can duma yawan nan bayanan dai can masu faɗi wanda malamai sun kai magana din to sannan sai aka ce ita wannan sura din watan ta sabka ne lokacin da watan a farisa da rum suka yaƙi tsakaninsu wanda sai ya zama a ita farisa ita ce a daula ta majusawa ma'ana waɗanda abba kafirai kenan masu bauta gumaka ko sauran wasu abubuwa na bauta daban-daban dai su ne ma'anar majusawa ɗin su kuma rumawa in ƙasar rum kenan shi da ake ce mai italiya a yanzu to su kuma su a ahalul kitabi su kuma don haka kaga kenan sai ya zama waɗancan kafirai ne masu bautar gumaka kasan su azu kitabi yahudawa ko nasara su ai masu cewa su yahudawa ne ma'ana suna bin annabi musa suke nufi kaga annabi musa allah ya kushi amma abin da ya bata su sai sun ka caccanza wasu abubuwan da a cikin littafin nasu din na taurat malakin su bashi yanda yake sun ka canza wasu abubuwa sun kai ta kare kare wani wuri su goge wani kuma su canza su jike tashi kuma allah ya kuma manzo allah su sallama sun ka imani da shi shi yasa sun ka zama ba su cikin lissafi cikin addinin Allah na kirki saboda me saboda canje da sun kai din su ma nasara mabiya annabi Isa kenan su ma kaga annabi Isa Allah ya koshi amma su ma saboda sun ciccanza nasu abubuwan su ma to shi yasa sai ya zama ba mutare da su ba to shine nan su a Roma wadin su ahlul kitabi ne su ba ga yanzu ma ai can ne shugaban kiristoci ke fafa Roma ai kasar Italiya Rum kenan ba can ne yake koyan yanzu to saboda haka to a Rum kenan to ga wancan lokacin ne da an kai yakin tsakanin farisa su farisa su ne masu bauta gumaka su kuma rumawan su ne a hannun kitabi din don haka suka yi yaƙi sai kuma ita farisa ta ci nasara bisa ga rum din to nan ne sai mushrikan makka sun kai ta murna sun kai ta jin daɗi sun ka ce ai tun da kaga watan farisa da wasu tun da su kaga kafirai masu bauta gumaka ko sai sun ka ce tun da ƴan uwansu can masu bauta gumaka su ne ya nasara bisa ga ahlul kitabi to sai sun ka ce ai ku lalle su ma nan gaba in sun kai yaki da musulmi su za su ce nasara bisa ga musulmi shi yasa sai sun kai murna wai sun yi masu waɗancan kara ne tunda ƴan uwansu ne masu bauta gumaka sun kace nasara din to shine sai suka yi murna din to shine sai Allah ya saukar da ita wannan aya din to shine tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wato kamar yadda aka yi wancan bayani lokacin ba cewa Allahu a'lam bi muradihi Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da wata su waɗannan harufa ne wanda can sanda muka fara farko sutul an kabuti mai dai maganganu masu faɗi da yawa wanda mun karanto irin adadin yawan inda Allah madaukakin sarki ya ambaci watan su irin waɗannan surorin masu falawa da waɗanda harufa ɗin sun kai su 29 sannan kuma sannan da malamai kuma sun gaci wanda in an ka ɗebe inda an ka yi maimai tunda za ka ga alif lamim ɗin sun maimaita wasu surin daban-daban haka saboda haka suka ce to idan an ka cire inda an kai wannan maimaitin za su dawo duka watan guda goma sha hudu za su kasancewa harufan din adadin yawan rabin huruful hijaiya to saboda haka amma dai kamar yadda can wancan mun kai karanto su gaba ɗaya ba sai mun karanto ba wanda ya kasu ya ci su can sai ya nemi wancan karatun da aka yi na farkon sutul an kabuti din a shine amana shehu ya kawo cewa alifun ya ce shi din nan ne Allahu ake nufi da wannan alifun din wannan kuma lamun shi kuma alladifu sunan Allah kenan alladifu mimin kuma yace almaliku shi yake nufi Allah wato wanda yake mai taushin baiwa kuma sannan mai mulki mamallakin halitta bayi gaba daya dan saboda haka za mu dan bayan takaitacce ne ba irin wannan mun kai wancan din ba kamar da can lokacin aka yi magana cewa malaman tafsiri sun yi sabani shin ana fassara su koko ba a fassarawa sannan kuma ya za a fassara in ji ko menene abin da an ma'anata su ne imamu suddi da ibn abbasin radiyallahu anhuma sun ka ce kamar irin inda Allah ke cewa hamiyim da irin dasimiyim da kuma irin alif lamiyim kaga irin nan kenan to shine sai suka ce to waɗannan ne ya huwa ismullahi al'azamu don haka sunan Allah ne wanda yake mafi girma idan mutum ya karanta su ya roki Allah abinda ya bukata shi to Allah zai biya mashi da suwa shi yasa wasu malaman suna haɗi su duk sururin gaba ɗaya din farko farkon da su da harufan kawai sai su karanta su din sai mutum ya roki Allah akan duk abin da bukatun shi gare shi din saboda wasu malaman sun kace sunayen Allah ne sannan imamu sha'abi shi ma haka ya fada kaga kenan mutum uku kenan imamu suddi da kuma ibnu abbasin da sha'abi duka sun tafi akan cewa sunayen Allah ne waɗannan harufan da suke farawa a farkon alkurani din a farkon wasu sururi haka imamu tabari da imamu qurtubi sun kawo a tafsirin su abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi kuma yace alif lam mim zalika kitabu da kuma alif lam mim tanzilul kitabi da alif lam mim ra yace to inna ma hiya asma'u suwar sunayen surorin ne don haka waɗannan surorin su adda suna haka nan ne don haka kamar irin nan suratul rumi din sai a ce mata suratu alif lam mim misali suka ce sunayen su ne shi ma da imamu tabar da qurtubi suna kawo shi din imam mujahid shi kuma yace alif lam mim da kuma hamim da alif lam mim sad da kuma sad din yace dukkan su fawatihun iftataha Allahu bihal qur'an wato mabudai ne waɗanda Allah ya buɗe ƙul'ani ne da su ba saboda haka sai kuma abin da ya tafi kiyan kenan kenan shi kuma imam tabari shi ya kawo wannan imam qatada da mujahid shi kuma da ibnu jurayjin sun ka ce alif lam mim din ne sun ka ce huwa ismun min asma'il qur'ani sunaye ne daga cikin sunan alqur'ani din dai waɗanda harufan da suke farawa din sannan shi ma dai tabarin da qurbi sun kawo shi ibnu abbas da ikrima da kalbi sun ka ce kai huwa qasamun aqsama Allahu bihi rantsuwa ce Allah yake yi da su waɗanga haruffa ɗin haka wannan tsuwa ce Allah ya rantsuwa da suwa suna daga cikin sunayen Allah da rantsuwa ne yake yi da su waɗanga haruffa ɗin shi ma imamu tabar da kudu da suna kawo shi sha'abi da kuma sufyan sauri suka ce kai li kulli kitabin sirrun ko wani irin littafi na Allah yana da akwai suna da akwai sirri cikin shi wa sirrul qur'ani fawace sun ga shi alqur'ani din na abinda asirin shi waɗanga haruffan nan waɗannan sirrura ne na Allah ya boye wurin wanda yake ba wanda ya san su shi Allah shi kadai yake banta da sanin abun shi saboda haka suka ce sirran da Allah wannan haruffa din sannan kuma Rabi'u bin Anas yace alif lam mim din yace to in ka diba so yace alci alif din nan dai na farko watan sunan mabudin sunan Allahu ne ismu Allahu ba ma'ana kamar irin yanda aka san munan ne muna irin wannan in kana son zaka rubuta ka takaice harafi misali kamar sunan gari kana so ka rubuta bin namaga sai ka rubuta BMG kana so ka rubuta kauran sai ka sa ke ke na mu da ku kana son ka rubuta gusa sai ka rubuta GUS za ka rubuta nasarar godar sai ka rubuta NG kurum ma kana nufin nasarar godar misali kaga duk ana haka nan to shi ne suka ce don haka ai shi ma kamar irin haka din ne Allah ne don haka alif din nan sun ka ce Allahu ya kirifi kaga sai an ka shahe lallam da hakuri sai an ka alif ɗai kurum suka ce sunan Allahu kenan wannan lamun din kuma suka ce mabudin sunan Allah ne na ladifu kaga shi ma sai an ka shahe watan da musu hannu din da ya'un da kuma fa'un din sai aka bar lam din kawai to sannan suka ce wannan mimin din alif lam mim min arashi kuma suka ce miftahu ismuhu majidun mabudin sunan Allah ne na almajidu wannan Rabi'u bin Anas din haka ya tafi shi kuma akan shi zabarin dai da Qurtubi suna kawo shi har yanzu Ibn Abbas yace kuma shi alif din nan dai daga sunan Allah ne lamun kuma watan daga cikin sunan Jibrilu ne ake nufi da shi ya mimin kuma sunan Muhammadu Rasulullahi ake nufi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ya ce ma'ana kenan suka ce kaga kenan zai zama kenan Allah ne ya aiko da alƙur'anin kuma jibrilu ne ya taho da shiya zuwa ga muhammadun rasulullah kuma sallallahu saboda ka sai suka ce abin da ake nufi da shi kenan shi ma imamul qurtubi shi ya kawo haka din aka ruwaito abu duha ya ruwaito daga ibn abbas ya ce kuma alif lam mim din nan ma'ana shi ana allahu a'lamu alif lam mim ana allahu a'lamu yace alif lam ra kuma ana Allahu ara na farkon ana Allahu alamu wai ma'ana ni Allah ne ne masani alif lamura kuma ana Allahu ara ni ubangiji madaukakin sarki ina ganin duk abin da ke gudana alif lam mim sad kuma yace ana Allahu afdalu ni ne Allah wanda yake mafi bicin komi da kowa yace don haka shi alif din nan tuaddi an ma'ana ana alifin din yace matsayin shi ana yake nufi lamun din kuma yace yana bada sunan watan Allahu kaga ana Allahu kenan mimin kuma yana bada ma'ana a alamu kaga sai zama anallahu alamun kenan kuma imamu zajjaju ya ce kuma wannan fassara shi ita ya ɗauka ita ta hirin jaji gare shi da haka daga cikin malamin tafsirin imamu zajjaju ya ce ya fi tafiya akan haka nan din wannan imamu qurtubi ya kawo shi sannan wasu kuma sun kace daga cikin malaman da suka ce kai wato shi dai waɗannan harufan da Allah yake farawa da su ba watan saboda mutanen mushrikan makka sun kasance duk sanda aka saukar da alqur'ani sai su rika cewa la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taglibuna sai su ce wai in an kaji in mutane sun kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani to a rika yin suwa da hayaniya wai don ga aji qur'ani saboda wai cewa suka yi manzo Allah wai dadin baki gare shi in mutum ya tsaya saware shi sai ya bi shi saboda haka wai a bar saurare don haka da an ji ya fara karatun wai a ta hayaniya ka ajiya kaga ba ajiya ba balle ma a yi wata ajib abun abun da aka faɗa ne balle a yake da shi ya to sai malamai suka ce sanadiyar wannan abun da suka yi din ne to sai Allah yake rika saukar da surori masu irin haka to sai ya zama su ga ka'ida su ga su larabawa ne amma duk larabcin su ba su taba jin ana larabci da haruffa ba sai dai da kalmomi to sai suka je wa gashi ana larabci da haruffa a ce alif lam mim ba su haka nan ba to shi ko da adam abin da shi kasan da ya ji sabon labari wanda bai san da shi ba su kala kunni ne ka jiya mika faruwa kana ganin ko a yanzu misali inda a ce ga wani abu labari ya faru da an kaga an ga mutum uku sun tsaya suna tattauna kana ganin jama'a sun zabar wurin su ji mina da aka faɗi wurin ya me ake ciki to wai wato shine iri ne ne saboda haka nan sai Allah ya kawo waɗanga haruffan da an fara da su waɗin sai dai kullum mutum ya tsaya to me aka nufi da kuma alif lam kuma kaga tun da ya ji abin da abba kokari shi su yake ya gane me aka nufi da shi to da ya tsaya kuma sai kawai ji an karanta mai can gaba da inda aka so ya ce kaga bai sai ya ji ba da gangan ba kenan ko eh to saboda haka haka kenan dai in ya tai lahira bai da hujjar da zai tsere ma Allah ya ce ma ubangiji ai ban ji qur'anin ba shi yasa an yi mai wayo an sa ya ji qur'anin dai sai wasu malaman suka ce shi yasa ake farawa da su wadin zaka zo ya zama hujja a kansu imam al-qurtubi shi ma dai imam al-tabari duka sun kawo haka din wasu kuma malaman sun ce kai wannan dai suna daga cikin al-mutashabihu suna daga cikin ayoyin da Allah ke cewa a cikin alkur'ani ya saukar da shi akwai kuma watan almutashabih wanda ba a iya gane ma'anar shi shi Allah shi kadai san ma'anar shi wanda shi ma don an roci wannan daga cikin sahabbai da ma daga cikin su irin sai sai na abuka siddiqu shi ma aka haka ne tafi da sauransu to da haka shi ma dai a wasu sun kace dai sai dai a basu haka nan dai ba a fassarawa dai Allah shi kadai san abin da yake nufi da shi ya to da haka kuma dai nan ne duk abin da mutum ya dauka zo kadai ne amma malamin suna cewa to amma dai tun da dai abin ya zo haka ko malamai sun da fasarori da yawa to a dai bashi nan Allahu alama da shi ke na huta shi Allah shi ya san abin da yake nufi da su waɗannan harufa din a da ya kawo din to shine sai Allah madaukin sarki ya ce gole batin rumu watan an rinjayi rum ma'ana kasar rum kenan kasar Italiya ga halin yanzu kenan ita ce ake cewa Italiya don haka shine ya ce Allah ce an rinjaye ta ma'ana kamar yadda muka faɗi dalilin sauka aiko cewa da Farisa ne da ita rum din suka yi yaki kuma sai rum din watan fa'isa ta samu nasara bisa kasar rum to shine sai ya zama su mushrikai makka suna jin daɗi da murna cewa ai ƴan uwansu kafirai masu bautar gumaka su sun ka samu nasara bisa ga ahlul kitabi sai sun ka ce ai da musulmi da ahlul kitabi ai don abu guda ne tunda dai kowa yana da awan annabi da Allah ya aiko shi zuwa gare shi ya imani da shi ya don haka sai ya zama sun ji daɗi wai saboda ganin cewa sun kai wai ƴan uwan musulmi ne sun ka samu batsala su an ka ci riba an ka an ka yaka an ka samu nasara kansu din to shine sai suka yi murna to shine sai Allah ya ce gulibatir rum lalle an rinjaye kasar rum din fi adanal ardi a cikin kasa mafi kusa aka ce aqrabu ardin rumi ila faris bil jazirati wato shine a kasar rum din wato tana kusa da rum da faris din suna kusa da jaziratul arab kenan yankin su larabawa din don haka suna kusa gari su ba su da nisa lalle Allah ce an rinjaye su amma sai Allah ce wahum su ma rumawan da an karin jaye yanzu min ba'di galabihim bayan rinjayar da an kai musu din su ma sai ya galle gona za su rinja su ba nan gaba sai Allah ya ba da labari ya ce nan gaba za a yi wani yaƙi wanda ya an kai su kuma ƙasar rum ɗin su za su samu nasara bisa ga ita ƙasar ta farisa da su kuma kuma Allah ce fi bil isnina a cikin shekaru in kaɗan za a yi abu ba da daɗewa ba don haka shine aka ce lokacin da aka saukar da ita wannan aya ɗin to shine sai sai aka ce su suka ci gaba da murna su mutanen mushrikan makka ɗin suna murna tun da ƴan uwansu kafin sun samu nasara kuma abun mamaki aka ce ka ganan ne wato wani iko ne na Allah kuma abun Allah yana tabbatar da cewa inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi ne na gaskiya ba Allah ne ya aiko shi ba to yaya za a yi ya bada labarin wannan abun kuma ya faru saboda aka ce ga lokacin wato ba yiwuwa ga hankali ba a tunanin a ce wai kasar rum ta iya rinjaye kasar farisa saboda ga wannan lokacin gaba daya babu wata daula mai karfi a duniya irin su farisa din a lokacin sun fi kowa karfin soja saboda haka bayan da za a yi a ce su rinjaye kamar yanzu misali a ce kila ai ka kalli wata ƙasa ƙalama ta yi kowace zama ƙalama cikin ƙasashe sai ka ce misali za ta yaƙi america da ci nasara kanta haka abin ba yiwuwa to ga hankali ba zai yi ba to irin haka ne ga lokacin ita ƙasar ta farisa ne duk duniya da ce daula mafi ƙarfi mafi girma to saboda haka ba aka ce lokacin da sun ga sun ka yaƙi ƙasar rum din kwata-kwata ma ba ma mai iya motsawa shi kenan sun riga sun gama da komi sun ma mai ƙasar ba mai iya daga yatsa cikin ƙasar gaba ɗaya kuma ya zaya a ce kuma wannan daga baka dan ba da dadewa ba wai su ma za su rama kuma kaga in ba dan musulunci da ya zama wato in Allah shi Allah madaukakin ya san duk abin da zai faru ba kuma ba da labarin haka nan ba kaga in hankali zai gano haka din ba lalle ya ya gamsu ya da haka nan din ba to shine sai Allah sauka da alƙur'ani da ba da labarin haka din to aka ce lokacin da an kai haka sai sai Abubakar Siddiq ya taso ya zo inda mushrikan Makka yana zuwa sai isko suna ta murna suna ta jin daɗi wa saboda farisa sun samu nasara bisa kasar ruma din to shine sai ya ba su labari ya ce kai ai ita ma rum din ita ma sai tarin jaya farisa nan gaba nan da shekara uku ya ci musu shi to lokacin da ya gaya musu haka nan sai ubayyu bin khalafin ya ce maza ya ce ba sai na baka sai dai ƙarya yake subhanallah ya ƙareta shi ya ce yanzu abin da za a yi shine sai ya ce yanzu su sa raƙon ma tsakanin su idan nan da shekara uku din ita ƙasar ta rum ɗin ta yaƙi faris kuma ta ci nasara kanta to lalle shi ko gashi zai sanya zai ba sai labarin su duk raƙumi goma in dai nan da shekara uku ƙasar rum ta yaƙi ƙasar farisa ta ci nasara kuma gare ta to shi zai ba sai labarin su duk raƙumi goma shi kuma in kuma a nan da shekara uku ɗin ita ƙasar ta watan rum ɗin ba ta yaƙi faris ci nasara kanta ba shi kuma sai labarin su duk shi zai ba ubai bin khalifin ɗin raƙumi goma shi kuma sai suka shirya kuma suka yadda da haka nan kowa yadda da haka nan din to lokacin da suka shirya suka yi haka to shi sai sai Abu Bakar sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya kaba manzo Allah labari sai annabi ya ce a to ai shi bid'u kaga an ce fi bid'i sinina ko a cikin shekaru to sai manzo Allah ya ce to ai abinda a bid'a sinina da bakin shekara uku zuwa tara a karfi saboda haka ka iba kadan sai manzo Allah ya ce me ha iba kadan saboda haka yanzu abin da ya kamata sai ya ce ka koma inda yake sai ku sake magana da shi ya in ka zo sai ka ce to yanzu ba shekara uku ba ka canza shekara tara da nan da cikin shekara tara yanzu da zuwa shekara tara amma don kai ya ce bai yadda sai ka kara bai ka ce raƙumi ɗari za ka bayarwa don ka a sa maraukin goma goma a mai da su ɗari ɗari saboda haka sai ka ce mai don haka za ka ba shi raƙumi ɗari amma nan zuwa cikin shekara tara shi kuma ɗin ƙasar watan rum ɗin ta rinjaye ƙasar ta farisa ɗin shi kuma ya baka kwamin ɗari ne aka ce lokacin kamin a haramta yin caca ne amma saboda shi musulunci na ma kasa abubuwan da kaɗan kaɗan an ka bi su saboda in an kawo mutanen lokaci ɗaya an ka ce duk a bari to ba a shiga musuluncin gaskiya saboda da caca da shan giya lokacin da ta zama musu jiki ba su iya bari in dai daga farawa kawai sai a ce wai su ba shan giya to gaskiya ba shi da za a ba wanda zai musulunci ba su da yawa to shi yasa sai zan an ka bi abun a hankali sai dai an ka ta tafiya ana ta sallah da shan giya da komi duk ba hana su ba ba komi har aka ce wata rana an taba cewa wajen sallah ba aka ji wajen sallah sai wata walima ce wajen ba sai na faɗi suna mutum da lokacin kamin a halarta giya ne dai wani daga cikin sahabbai ya shirya wata walima ya gayyaci sauran sahabbai aka zo aka ci abinci da shan giyar da komi tun da kamin a haramta ne ba komi ko da aka gama sai lokacin sallah sai an ka sa wani wanda zai limanci cikin sa ba shi ba sai na faɗi sunan shi ba dai saboda haka sai aka ce ko da yazo wajen sallah sai ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna don haka cikin qul ya ayyuhal sai karanta ta qul ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu wa ana abidu ma abattum wa antum abiduna ma a'budu wa ana abidu ma abattum to kaga an samu matsala kaga to ya bata ma'anonin Qur'anin gaba ɗaya ya kul ya yuhal kafir la a'budu ma ta ba ne bauta ma abinda kuke bauta ma abada shi kuma sai ce a'budu ma ta abudu ina bauta ma abinda kuke bauta ma kaga har karshe kuma duk haka an gace ne to ga lokacin sai Allah ya tsawata sai ce to yanzu ba haka nan za a yi ba in za a yi sallah to a ƙara shan giya ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taquluna daga yanzu in za ku yin sallah to ka a sha lokacin an gane ba hana ka ka sha din ba amma dai in sallah ta matso to ka a sha wannan tsakanin saboda an ka ce kai tsaye ka a ƙarasa daga yanzu shikenan har yanzu dai akwai matsala saboda yadda ka san eh, mutanen kawai sun saba da duk gidan da zaka zo akwai gidan da ya hora gidan ko ba ka samun gidan da ba gidan da ya hora to su ma haka nan duk inda zaka shiga ba gidan da zaka isko da waya ka samu gidan da ba tulun biya gidan haka suke to shi yasa sai ya zama sai an ka masa wannan hikima din ba a haramta musu abun lokaci ɗaya ba sai an ka bata nan ka sha abu ka dai amma dai sanda ba sallah kusa kusa to sannan sai daga baya kuma sai Allah ya dawo kuma ana ta a, eh, Allah ya dawo yana magana yabon su inabi da sauransu cewa gashi hakuna ana yabon wannan abun nasu ana cewa kuma gashi hakuna kuna yin wani Allah yana lissafi arzikin da ya basu ne ciki hadda yake cewa kuma shi inabi din nan kuma hakuna matsa wani abu da kuka shan ya kuna yin baye da shi ya kaga kamar yabo yabo amma dai kuma dai sai an ka nuna dai kuma dai mutum ya bari dai kuma dai zai yi to nan ne yana ce sai da Umar ne yake nuna cewa kai da dai ma dai har za su an fi gaba da an kuta ai da ahi shi ma dai bayan an daɗe don dai Allah yana bin su ne a hankali to sannan daga baya sai Allah ce ya haramta ne sai aka sauka innamal khamru wal maisir har zuwa kashi Allah ce rijsun min amri shaytani fajtani bu Allah ce du'a ne sun ci su gaba daya to saboda in an ka ce za a yi lokaci daya to matsala za a samu dan ba za su iya bari din ba to shi yasa sanda an ka haramta din aka ce ka an ta an ta an ta kashe tulun giya garin Makka saboda duk giya ga tanan ko ina to sai dai tunda an haramta yanzu kowa sai ya ɗauko tulun giya sai da a gida a je a zo a hashe shi a zubar da ita shi kenan kuro to haka an kai ta yi to da haka to shi yasa sai ya zama lokaci ita ma caca ba a haramta ta ba lokacin kamin haramta ne sai na abuka siddiqu sai suka yi wannan da shi da ubayyu bin khalafin din shi wannan ubayyu bin khalafin din nan fa da gaske kuma yan kafirin makka ne da gaske don shi abin da yake yi haka yake yana in ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi watan wai yayi tanadin yana nan yana kiwon yana turka wani doki da gare shi wannan dokin da yake turka bisa gari shi zai kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi zai kashe manzo Allah haka yake cewa saboda haka yana turka doki duk da za a yaki shi bisa gari shi da shi da zai yaki eh saboda haka yana turka tai kullun sai ya faɗa manzo Allah ma adali abin da yake bashi yana ci manzo Allah ce me ni zan kashe ka insha Allah saboda haka aka zo wajen yakin Uhud shi to da ya sha alwashi shi ba yaki da kowa ba manzo Allah ba shi ba saboda haka shi babban shi ya na ganga bai yaki da kowa sai manzo Allah an ka zo shi san san bai da komai in ba mazala shi kadai ya kaso hito su da shi ya annabi ya ce mai to shi kenan ku ba ni abun nan ne ba shi sallallahu alaihi wasallam da ka sai manzo Allah ya shi ba shi shi kenan sai aka zo a to a fara yaki kawai sai annabi dan soke shi nan ga ga ga wannan ga waya eh suka kada haka ga kawai shi kenan dada sai ane kururuwa yana cewa da Muhammadu ya kashe shi ya kashe shi saboda wata irin musibar zahin da Allah ya sanya ga abun har ya wuce hankali sai ji abun baya irin su ga kowa da kowa ba irin ta kowa ba to da ba irin ta kowa ba ce jiya don haka sai ji gaba daya watan yana ta kururuwa ai Muhammadu ya gashi ya gashi sai da suna ce mai Allah ya ci karaki da su kafirin yan wani kenan ko ya ci karaki da yawa to kashe da shi kenan kawai ya mutu malamai suka ce shi ɗaya ne daga cikin kafirin wanda manzo Allah ya taba kashewa amma annabi bai ya kirke da malamai suna ce abin da ya sa wasu suna cewa wai abin da ya sa manzo Allah bai cika ya zo ya yakin da kan shi ba ya kashe mutane to in abu yawa haka nan to ai kuma annabi warhama ne yana ya kashe mutum wata ya shige aljanna kuma tun da ya tabe shi to shi yasa haka da haka shi yasa sai zama manzo Allah baya baya yaki din sai dai aka zo sahabbai su ne suke ci gaba sai dai amma duk yanda za a ci wa gashi yaki yarin chabe to shi manzo Allah baya gudu a ce ya gudu ba zai yi ba kamar yadda an ka yakin Hunainu lokacin da manzo sallama ya zo da musulmi su ma sun kai dubu sha wani abu wanda aka zo wurin yakin mutanen musulmi waɗanda an musulmi sun kace at ai ko yau suna ganin sai ma sun yi rarar ƙarfi sun kace to su sun ga yanzu su aka su ka samun nasara kuma ga su su ayan kadan ba su da an hisu yawa yau ga har sun loka kafirai da yawa to kaga ai dole su ga gaskiya ta musu yawa sun ga yanzu ko an lonka su da yawa su ka samun nasara yau ga su kuma su sun ka yawa masu loka to shine sai suna ga cewa da ai yau da nan take cikin dan tukaristi lokaci za a gama komi to shi ko Allah da ya gwada musu ba haka nan lamarin yake ba shi ko Allah ne ka ba su nasara din ba yawan su bane ba kuma karhin su bane to ana fara yakin ga kafirai ba su yawan su ba kawai sai sun kaji to an yi musu ruwan kibaucar ta ko ina da kasa na ruwan sama kawai sai dai an gace kuma wacewa to kaga wannan lokacin ai kana tunanin kowa ya gudu amma shi manzo Allah wannan lokacin sai ka kare cikin su yana ce musu anan nabiyyu la kadhib anamnu abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib annabtu al-muddir kawai yana ce musu shine annabin da yake kuma yana kare cikin su din ka kara tallaka ne kai din yana ce musu shine annabin gashi shine dan Abdul Muttalib din nan to kaga shikenan kuma an kai dan kuma wasu mustafa shi ba sannan daga baya aka ce an bari akwai sahabban da aka bari ina da ko sai Abbasu ne wani shi ya tare da shi to aka shi na Abbasu mutum ne mai murya kwarai da gaske wanda inda zai daga murya sosai a kusa ga macin da Allah ciki sai cikin ta zubi saboda murya da gari saboda haka shi nan sai daga murya ana kiran sauran musulmi cewa a dawo mana ga manzo Allah nan sallallahu alaihi wasallam sannan aka saki dawo to sannan da wannan dama jaraba ce Allah musulmi ya gwada musu to nasara fa gari shi ne dake sannan sai suka dawo kuma an kayakin su musulmi su da ci nasara din to da haka kaga watan shi manzo Allah sallallahu baya gudu in za a yaki ba fi shiga fitowa yaki da kai shi ba amma dai ana tare da shi ya duk inda za a ta yadin yana shiga sai dai in wani uzuri ya gitta wanda bai zo ba sai ya tura sariya ya tura runduna haka ga wanda ba tare da shi ba ya kaɗan haka ga in yaƙi ya zama ba irin wancan ne babba ba haka to irin haka nan ne manzo Allah sallama yake to duk haka yake shi yasa kaji sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar yanda Imam Al-Qadi yal askin ashifa ya kawo cewa wato yana cewa shi sayyidina Ali ce kunna idza hamiyal wa'isu wa hamaratil hadaqu ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance fa in kula ta kai bango in ji bahaushe ko wai ma'ana in yaƙi yayi tsanani abin ya yi nauyi da yawa ya ce to duk lokacin gaba ɗaya ya ce dukkan duk bayan hamza Allah baka lamu laɓe ya ce su kaga su yana alhani kamar ya ce duk bayan annabi suka laɓewa kuma sai da na ali kaga su ne amma ya jaruman fa ko tun da yana jin yakin haibara ne shi ko yana ne wanda aka yi aika ga da kafiran sun kaji aika da yake suna da irin gano wannan da suke yi kasan suna yin gano a yi katanga a zagaye gari sai a yi kowa a sa babban gambu babban kofa ce aka yi wani a sa gambu wurin kyaure babba a rufe da kafin sun ka ji abun yayi nauyi sun sun ka ruga sun ka shige ciki sun ka mai sun ka ruhi amma haka sai na ali da ya zaburo da ya hasala kaga zuwa yayi ya girgizi gambon ya cire shi kuma ya rike shi da hannu guda ya ci gaba da kuma yaki da sauran kafin da takobi da hannu guda ga gambon ga hannun shi guda kuma sai bayan an gama yakin sannan ya jefar da gambon can kuma sai da mutum arba'in sun ka taru sun ka daga shi kuma shi gambon mutum arba'in sannan sun ka daga gambon amma ga shi ga hannun guda kuma yana haƙi da gudan to shi ne ya ce amma ko su in harkar ta yi nauyi duk bayan annabi suka labewa to ina sauran da kanana kanana to shi yasa shi wa za'ala sallama duk bangaren da za a zo wato malamai suna cewa babu wani bangare wanda za a cewa bai wuce ba ko ina ne in gajarunta ne da menene maza Allah yana gaba da kowa shi yasa ake cewa rukana wani mutum ne mai karfi duk inda za a yi kokowa shi ya kada mutane wasu ya zo ja maza Allah kukuwa ya zo su yi kukuwa maza Allah ce mito kai ka cika wasa da yawa ni ko ba ne wasa ko ba a wasa da niya ya ce saboda haka amma dai in haka kukuwa da haka sosai mu yi to sai dai mu yi sa sharaɗi da kai in na kare kai za ka musulunta tun da dama shi yanzu Allah ya ƙi ne musulunci da ma na ka in ya kare shi ya musulunta in to shi ke na yace to ya yadda saboda shi bai taɓa ganin mai kare shi kusurin da shi ba taɓa kare shi ba rukana ba da haka aka zo kawai su haka ma da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi abin da ka san kana yi da dan karamin yaro ko kaga sai ka aza shi suka hada kai ko sannan ka ba ka manzo Allah bashi sai daga sai daga kwace kasa sai ce ai shirya ba abba ya ba ai sai manzo Allah shi to a sake gwadawa din an ka sake koma kuma da bai kara mai haka dace dai bai gyara ba dai sai na kai ka na so uku ya tabbatar da dai abin da ya yi karfi dai ne to kaga shi manzo Allah kowane bangare ya wuce kowa shi kowa ina in a jaruntar ne ta karfin jiki din in ma kuma a wajen rashin tsoro ne shi ma inda yanzu misali ya kaga yanzu da an ci an ji ƙara bindiga misali ko ko wani bam ina a ce can wajen gari misali irin bakin gari can bayan gari haka ai ina ganin mutum guda bai zaba da ruga da gudu isa wurin nan to sai an shirya kan to amma ina haka madina sai kawai suna cikin garin madina sun kaji wata kara su ma tashi hankali da ban tsoro ba a san ko menene ba to sai kawai jama'a gari sun gazo ana taruwa a zo a gani menene yake faruwa za a fita can wajen gari a tai a gano mika faruwa an ha gama taruwa gaba ɗaya sannan an ka hita ko da sun kama haya sun gaje sun kame da annabi shi haya dawo shi kadai shi bai za a jira ba sai ya samu aboki ba sannan doke da ya tashi hawan dokin da zai hawa ma gaba ɗaya saboda sauri wai kai ya ɓata lokaci ko sirdi bai azabe haka ne ya haushe kawai ta taya saboda rashin tsoro da jarumta kenan sai sun haka mai da shi suna tambaya ta mika faruwa shi kawai ya ce masu ai kwantar da hankalin ku inda yana gari ai ba abin da zai taɓa ku sai aje masu wannan labari ya ce ka amma da wannan doki akwai gudu kamar ruwa wai har ya gama da wallahi shi ba ma sai ya ga musu ai kaza ne faru kaza ne faru an kare shi ba komai bane gaishe ba har ya gama da wallahi to kaga saboda jarunta to shi yasa manzo Allah baya to in ban da wauta ta shi wannan ubayy bin khalafin din nan me kashe ce shi da annabi da yaki to kaga ni to karshe abin da ya faru to shine wannan ubayy bin khalafin din shine suka yi haka da shi da a ina ko alama haka ne ya mutu kafin shi saboda shi kasan shi ne ce ta Allah wannan kaga duk abubuwa ne waɗanda ubangiji madaukakin sarki yana gwadin su amma kaga duka saboda in Allah bai nufi mutum zai shirya ba ba zai shirya din ba ai kaga kamar yadda ka san ai Walid bin Mughira ne ko ai kaga shi ma haka an kai tunda kusan kamar haka ne an saukar da ayoyin da Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya bi dukan wani wani warasu da kullu halafin mahinun hammazin mashayin bin namin manna'il lil khair mu'tadin asimin utullin ba'da zalika zanimin duk an ga faɗi wadancan miyagun ayyukan nashi din ƙarshe kuma Allah ce kuma shi shege ne shi dan zina ne shi bai da uba ai kaga bai sai ka tuna ne ah to me akai haka yace shi amma bai san da haka ba sai kaga uwa ta isku ya zare takobi yace sai ta faɗa mai shi fa Muhammadu ya zazzage shi cewa da manzo Allah kenan sallallahu alaihi kuma duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ne amma guda da ya bai sani ba ya ce shi shege ne shi dan zina ne ba wanda ya sani in ba ita ba ta faɗa mai a ta ta same shi in ba haka da ba kuma yace sai ta zai uwa ta yi hukuma saboda kafirci ta ce gaskiya haka ne lalle uba ne mu kira bai haihuwa ga kuma da dukiya mai yawa ita ko sai ta yi gudun kada ta zauna haka nan ya zama uban nashi bai da ɗanɗan da zai gaji dukiyar nan tashi shi yasa sai ta yi zai da makiyayi ne sai an ka samu ciki ne don haka sai ta faɗa mai ga wadda an ka an ka same shi kaga ya tabbata shege kenan kaga inda yana da rabo imani zai yi saboda ga shekaru ya tsohe manzo Allah sallama to yan annabi ba annabi ne na gaskiya ba a ayyasan shi shege da shiya ka gani ka gaba da za a yi sani amma bai imanin ba kuma da haka kuma Allah ce sana sai muhu alal khurtumi sai mu mai alama ga dogon hancin nan da aka shi aka ce yana dogon hanci ya kanga kuma an ga ce wani yake kuma badar an ka sarki hancin kaga an mai alama ko ai ka kamata sai musulunta amma duk da haka nan bai musulunta ba haka ne ya mutu kafiri ne shi ne ka cewa dinna ayan da annabci gaskiya ne da shi za a ba tun da ya yi annabi kuɗi da shekaru kuma kaga ne to kaga duk irin waɗannan ɗin ne da ka shi wuri na khalafin ɗin nan ne ko alama bai musulunta haka ya mutu shi ba Allah ya kiyaye mu to saboda haka shine sai aka ce watan shi sai da baka siddiqu sai suka yi haka da shi da a ubay ibn khalafin ɗin sai ya koma to yana komawa inda ubay ibn khalafin ɗin shi sai da abuka siddiqu ka san mun karanta cewa sun yi riga sun yi haka na cewa raƙumi goma goma ne za a zawa ya zo wurin manzara sai na baka sadiku ya ce mai a'a ya koma ba shekara uku zai sanya ba shekara tara zai cewa da bakin shekara tara shi za a sanyawa amma ya ƙara mai lokaci sosai sai na baka sadiku ya koma zuwa gare shi yana gani ne sai ya dare sai ya ce kayan nadama halan ko ka gano abin bai yiwa ko wai shine ya aza ko da dama bisa na baka sadiku ya dawo sai ce a'a na dai dawo ne mu canza lokaci da kaiya za ka amai da su shekara tara cikin shekarar nan tala kuma a ƙara raƙumma idan cikin shekarar nan tala ƙasar rum ta rinjaye ƙasar farisa za ka mara raƙumi ɗari in kuma ƙasar rum ba ta rinjaye farisa ba cikin shekarar ta kai za ni zan baka raƙumi ɗari ɗin shi kenan sai sun kai zara haka nan ɗin to shi ne ya yi zara haka nan aka ce lokacin da sai na buga sidiku zai hijira zuwa madina sai ubai bin khalifa ya zo rike sai na buga sidiku ya ce a'a ai ka san muna da alƙawari ne da kai ya sai ka bani wanda an wakilinka wanda in abin da ya faru din wanda zai bani raƙuma na saboda shi gane kawai shi ya riga shi ya ce wannan raƙuma ne saboda ka ba yanda za a yi wai a ce ruma su su jai farisa ya ce haka sai ya bashi wanda zai zama wakili shi ya ce to shi kinan ya ce to ga ɗan ɗana na abdulrahman yana da ɗan abdulrahman shi sai na abin sadiku ne ya ce ga shi nan shi ne baka raƙuman guda ɗari ɗin in haka ba ta faru ɗin ba to sannan sai na abin sadiku ya wuce ne to wannan abin da ya faru kenan to shine a aka zo aka ce to shine lokacin da suka sanya wannan lokacin a wanda za a yi wanda sai na baka sidiku sai haka din to shine sai ya bashi sai na baka sidiku sai ya bashi wannan din to shi kuma shi ubay ibn khalafin din lokacin da zai zai tashi kuma sanda za a yakin uhud saboda can yakin uhud can ne annabi ya kashe kishi na ai to sanda za a taya wurin yakin na uhud din to shi kuma sai da na shi kuma abdulrahman din in kasa an ce watan ya shi sai na abdulrahman shi ne sai na abu siddiqu ya ba majalisi din to sada ubayy din zai ta wani yakin uhud to shi ne sai shi kuma abdulrahman ya rike ubayy bin khalaf ya ce to kai ma ba ka ta haya sai ka bani wa zai bani raƙuma nan guda 100 tun da dai ba sani ba can ko mutuwa za kai saboda haka saboda haka shi ma sai ya bashi wanda zai bashi waɗanda raƙonin man guda ɗari ɗin to shi ne sai a ƙwarai da gaske shi kuma to shi sai tun da ya san Allah ya bada labarin gasan da sai abin ya yi ko to shi yasa sai aka yi haka da sai ce to shi kenan to shi ne sai aka ce watan lokacin da ya rike shi yace sai ya bashi wannan ɗin to shi ne sai aka ce kuma tsakiyar watan shekarun wasu suka ce shekara ta bakwai ne to sai gashi ko aka zo aka waye gari a sai gashi room din ko sun kaci nasara din ga ita watan kasar ta Paris din to lokacin da aka haka nan to shi kuma da ma shi Ubay bin Khalaf din ya ba da dandane shi ma yace to shikenan ga dandana nan yanzu shi zai zama shi zai baka rakuman guda 100 din to sai gashi an ka zo an ka haka nan kuma ya bashi rakuman din saboda kasancewar watan shi a a shi shi a tunda sun riga sun yi haka nan din ba su ba alƙawari dole sai an cika din to sai aka ce wannan shekara ce wadda an ka yi sulhun hudaybiya shekara ta bakwai ce aka ce da annabta a ko da hijira kai sai aka ce wannan shekara ce wadda an ka wannan sulhun na hudaybiya da sai ya zama watan abun ya an samu watan farin ciki ga musulmi da yawa wannan lokacin tunda wannan lokacin ne aka ce wanda an ka yi yakin badar yanzu wasu wasu kuma sun ka ce wato shine wanda ya daidai yakin badar din wato shine aka ce shekarar da aka yi yakin fatahu haibara ne kuma wanda an ka ce nasara sosai da gaske an ka samu ganima mai yawan gaske to a ran nan ne inda su farisa rumawa da sun karin jaya farisa din sannan sai aka ce kuma wannan lokacin ne na ja shi wancan sarkin na habasha wanda musulmi kan hijira suna komawa gare shi shi kuma wannan ran nan ne shi kuma ya aiko da mutum 70 cikin tawaga ta wanda ya aiko su su zo su tabbatar da mazamazala shi ma da kai ne ya musulunci shi na ciya shi ɗin ana cewa shi ne astahabi shi ne wanda yake gashi ya musulunta gashi lokacin annabi yayi amma dada bai zama sahabi ba za a cewa tabi'i ne shi amma ga zamanin su guda da annabi amma kuma tabi'i ne shi ya shi sahabbai daya gani bai ga manzo Allah ba saboda shi yana ƙasa Habasha to kuma hannun musulmin da sun kai hijira sun kai Habasha can ne gare su ne musulunta shi kuma manzo Allah yana Madina don ka ba su haɗu da shi da annabi ba kaga gashi sun zama ji da maza Allah ba kuma sai da shi tabi'i ne shi kuma bai zama sahabi ba to a lokacin ne suka zo maza Allah da albishirin cewa najashi da kai ne ma ya musulunta ne kaga farin ciki ga farin cikin fatawa khaybar da aka yi ga farin cikin ruma sun samu nasara bisa ga farisa sannan ga farin cikin kuma najashi shi ma ya musulunta a wannan lokaci din to shine sai ya zama kuma aka ce kuma ran ne kuma aka wuce ki an ka zo da maza Allah amarya shi ummu habiba ummu habiba diyar abu sufyan ce ita kuma can ɗin take zaune ita ma ta yi hijirar ɗin can a habasha ɗin to shi ne aka ce to shi ne sai manzala ya ɗaure ta turan nan ne ita kuma aka kawo manzala ita ma ita kuma tana amarya kaga abubuwan kashi-kashi da farin cikin da ya faru ɗin ranar ɗin to shi ne aka ce nan abin da ake magana kenan wanda duk malaman tafsir wannan da duk wani haka imamul qurtubi ya kawo waɗannan ne maganganun har shi baka ne imamul tabari shi ma duk ya kawo cewa duka ya an rubuci irin waɗannan daga ikrima cewa sadda an kai wannan yakin da ruma sun kai nasara to haka an kai da kuma irin wannan abin da ya faru tsakanin sayyidina abubakar siddiq din da shi da watan shi ubay ibn khalaf din to don haka duk sun yi wannan ne aka zo aka shirya wannan din duka shi ma imamu tsabari da imamu al-qurtubi da sun kawo haka nan din to shine Allah yake cewa watan za su yi rijali ne fi bid fi bid isnin a cikin shekaru yan takaitattu waɗanda ma'ana ba wai sai an yi shekaru masu yawa ba takaitun shekaru wato da bakin shekara tana abin da yi kasa su ake ce ma bil asirin bil okina to shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa lillahi al'amru ai da mako ga Allah ne lamari yake min qablu tun gabanin su watan farisawa su ci nasara ga ruma da mako can ai hannun Allah komi yake wa min ba'du da ma bayan cin nasarar tasu in duk da mako can lamarin hannun Allah yake saboda haka watan shi Allah madauki sarki dai yana bayar da nasara ta ne sadda ya so ga wanda ya so ne lokacin kurum sai Allah ce wa yau mai izin lalle wannan ranar radda su rumawan za su ci nasara bisa ga farisawa din ya ce ya farahul muminuna lalle mumini za su yi farin ciki bi nasrillahi da nasarar da Allah zai ba su din shine wa zalikal yawmil ladhi taglibu fihi rumu wato shine watan ranar da rumawa za su samu nasara din farisa ga farisa din sai wa wato sai yuwa fi farhal lil muslimina zai yi muwafaka da farin cikin musulmi al-mufassir ya qulu wafaqa yawm badr shine shehu radallahu anhu ya ce to shi mai mai tafsirul jalalaini ya ce watan yayi daidai da ranar yakin badar sai shehu ya ce amma wa zalika galat ya ce kuskure ne ba haka bane inna ma wafaqa fatahu haibara ya ce ran da aka yakin fatahu haibara ne ran nan ne aka yi an bayan na yakin badar bane ya ce fali haza saboda haka ne fata haibara aka bude haibara sannan galabatu rumu farisa sannan rum kuma ta rija kasar farisa haza farhun lil musulmi ne ce wannan farin ciki daga musulmi wajen duga na'ima haibara sun samu ganimomi na haibara haza farhun lahum a aidan ya ce kuma wannan wani farin ciki ne wa wasa da sako na rakiba minan najashi ya ce kuma ga mutum saba'in daga cikin matafa na najashi sun taho su ma yukhbiruna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suna ba manzo Allah labari bi islamin najashi da cewa najashi ya musulunta malikul habasha sarkin habasha din yace haza farhun akhar yace shi ma wani farin ciki ne daban wa habalu ma'ahum ummu habibata kuma ga suka dauko ummu habiba bintu abi sufyan ita ma allati tazawwaja annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura sun zo da ita ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam matsayin arusa tana matsayin amarya sannan wani ja'a ja'faru ja'far bin abi talib shi ma a ran nan ya dawo min al-habasha da kasa habasha ne ita ma wa fi hadha yaqul al-mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ne manzo Allah sallama ya ce lam adal ya ce kai ni ba ma sani ba bi ayi bi ayi ha afrahu shi ya ce ni annabi ya ce saboda farin cikin ya mai yawa ya ce shi bai ma san da mi zai farin ciki ciki ba shin bi abi islamin najashi shin musuluncin najashi zan murna da ita an bi gana ibn khaybar ko ko dai ganimomin da muka samu na khaybar su zan murna su ba an bi galabatin rumu ko ko nasarar da ruma suka samu za nasara aw bi aunati ja'far ko ko dai da dawo ja'far bin abi talib shi zan murna am bi wasuli ummu habibata koko da zuwan ita ummu habiba matsayin tana amarya zan murna Allah ta sha ya bar sama abin da zai murna shi ciki to shine aka ce haka aka kawo shi din da haka to shine Allah da suke ce to yansuru yansuru man yasha'u shi Allah shine wanda yake yana taimakon wanda ya so wa huwal azizu kuma shi Allah shine wanda yake mabuwayi arrahim kuma shine mai jin kai da tausayi ga dukkanin bayan shi na saboda haka galibatul rumu sai rum din tarin jaya farisa farisa din lamma galiban nabi sallama jaziratul arab kullan yace lokacin da manzo Allah sallama ya rinjayi watan jaziratul arab tsibilin laraba gaba daya to sara sai manzo Allah ya ci gaba yana aikawa zuwa ga watan sauran sarakunan duniya gaba daya yana aika musu yana cewa to kowa ya musulunta tunda an gama da bangaren laraba kenan duk inda wani sarki yake sai ya aika mashi ya ce ya musulunta haka manzo Allah sallama ya ci gaba to sai ya aika zuwa ga sarkin rum shi wanga rum din wanda sun kace na sai yanzu din ba har kitabi kenan ba to lokacin da wannan manzon wanda manzo Allah aika da shi ya ya kai mai wasiƙar ta annabi din sallallahu alaihi wasallama to saboda girmama wasiƙar sai ya jido daga bisa kujera ta shi sarkin kaga ba musulun ba musulunta ba anaha amma dan da haka saboda girmama wasiƙar sai ya sabko daga bisa kujera ta sai ya sabka ya karanta wannan wasiƙa din bayan ya karanta kuma sai da yayi irin abun nan matsayin tabarruki kenan ya azata bisa ga kan shi kuma sannan ya shafa ta haka idanun shi kuma ya rungume ta zuwa ga kirjin shi haka kaga kenan watan ya girma mata kwarai da gaske sannan sai aka ce kuma yasa aka mai wani kaho na zinari yasa wannan wasiƙa ciki saboda girma magani ta wani saboda ajiya to shine kuma sannan wannan wanda manzo Allah din ya aika zuwa kai wasiƙa din kuma ya girma mashi kwarai da gaske ya baka shi wasu irin kyauta mai yawa yace a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan amma kuma sai ya rubuta manzo Allah ya ce to ni na san kai annabi ne kai kuma na gaskiya sai dai mu muna son ba mu son mu ba addinin nan namu wanda yake da dade na tuntuni mu shiga cikin wani sabon addini yanzu da an ka zo da shi ya shi yasa dai abba za mu shiga ba wannan mai tafsir ruhul bayani shi ma kawo shi kuma da shi kawo to lokacin da shi wannan manzon wanda manzo Allah sallama aika ya zo ya bashi labarin ga abin da ya faru to sai manzo Allah sallama saboda ya ji ya bashi labarin ga girmamawa da yamma wasiƙar da an ka bashi din ga kuma girmamawa da yamma shi manzon wanda an ka aika din to shi ne sai manzo Allah sallama sai yake cewa a turum yace ma'abuciyar karnunuka ne da yawa ma'ana tana da karni karni daban-daban duk lokacin da wani karni ya wuce ma'ana rusar da wani karni na wata sarauta wuce wani zai bayyana saboda haka ma'ana kaga ishara ce zuwa ga daular tasu ba za ta faɗi ba kenan dindindin har abada tana nan to shine yake bashi labari da haka nan din manzo Allah sallama yake faɗi haka nan din yace saboda haka yace shi wannan mutumin sana kitabi ya kiyaye wasiƙa ta da na aika gare shi shi ma wasa nan lahu lahum mulkuhum Allah zai kiyaye musu mulkin su ma tunda da sun hajjar wasiƙa ta to shi yasa shi wace wa hakum ila al'ana har yanzu yace tabi'unan nasu har yanzu haka mutane suna biye su saboda me saboda kasancewar wannan addu'a wannan lamunci da annabi musu yasa kaga har yanzu kasar Rum bata faɗi ba to a wancan lokacin dole su bata faɗi ba amma ita farisa aka ce to lokacin da ya rubuta manzala sallama ya rubuta wasiƙa zuwa ƙasar farisa ɗin to shi manzon wanda annabi ya aika ɗin yana ba da wasiƙar sai ya karɓi wasiƙar shi sai ya kikice ta gaba ɗaya kuma ya niyyar sai zai kashe shi wannan wanda annabi ya aika ɗin to amma dai Allah ya tsare to shine annabi ya ce mazzaka kitabi mazzaka Allahu dawlatahu saboda haka yanzu wasiƙa ta yi kike ta sai annabi ya mai addu'a ce Allah zai shi ma Allah ya kike ce dawla ta shi ma ma'ana dole zai ka mulki da shi ma to Allah ya kike ce ta wannan mai mai sirrin ta nuru da kini ya kawo haka to saboda haka shine sai lokacin da manzala zaka ce to shine sai ake cewa shi yasa sanadiyar wannan din da manzala sama yayi Farisa din sai ya zama dawla ta faɗi don haka sai ya zama ba su da sai ya zama sun ta faɗuwar dauloli kwarai da gaske sannan sai gashi karshe ma ran an kawaye gari ma musulmi sun ka zo sun ka yaƙi farisa ɗin gaba ɗaya kuma ta dawo cikin musulunci duka eh shi kenan don haka shi yasa ai farisa ƙasar iran yanzu kenan ya kaga yanzu cikin musulmi suke to saboda haka tunda an kai haka su kuma kaga ruma hayan suna nan kafin ko kaga sarkin kiristocin duk duniya ma can yake yanzu amma saboda wancan ɗin sun ka ci albarka ta saboda ya girmama wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato nan za a gano rashin girmama annabi fa ba karbi hadari bane kuma girma manzo Allah wata daraja ce mai girman gaske wajen Allah tun daga shi wannan hukuncin sa ne shi sanadi ya girma basiƙar manzo Allah da manzon da annabi aika gare shi amma ga abin da ya faru ya samu to ina da kai ka girma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka girma wani abu nashi to kaga shi kenan kuma kana musulmi kaga ba san iya abin da zaka samu da alkhairi a wajen Allah ba to saboda haka shi yasa sai zan aka samu wannan amma sai ga ita Farisa din ta dawo daga cikin a shi yasa lokacin mun karanta shi baya cikin gaibu wanda manzo Allah ba da labari yake cewa yana ba da labarin yana ba wani sahabi sulakatu bin malikin ya ce yawai ya ka gani lokacin da za a daura maka kambin kisra sarkin farisa kenan sanda za a wata duk kayayyakin nan da ya kai ado da su na sarauta da jin daɗi da mulki din nan za a sanya maka suwa shi ko sulakatu bin malikin lokacin wani irin mutanen ne wanda misali don ana ganin ba komai bane su ma to har ya zama munafikai suna da ya togo ta za su suna cimma ga sarkin farisa nan wai saboda wannan magana da manzo Allah ya faɗa kuma har annabi ya bar duniya ba ta an kaki farisa an kace da sarkarta ba sai na baka su duka ga mulki na shi ma haka sai lokacin sai da na umaru an ka yakin kuma an ka zo an ka kare daular ta farisa din gaba daya ta dawo karkashin musulunci sai na umar shi ko bai mance da wancan maganar da annabi ya faɗi ba sai da aka gama gaba daya aka kwashi ki kayan kwalliyar wanda shi sarki yake azo da su ba sannan sai na umar ce ina sura kutubil malikin yake yana ma can baya can nesa shi saboda ka san sai mai mai a gaba gaba ko shi yana ma can baya sai da aka ta hannu da harshe sannan an ka an ka samu an ka mika shi sannan sai dai dauko kayan ne ya sanya mashi yace to alhamdulillah ya gode ma Allah yace da da Allah alhamdulillah allazi salama kuma kisra yace na gode ma Allah wanda ya cire ki wadanga kayan daga kisra wa albasahu ma sulaqatu wa albasaha sulaqatu bil maliki ya sanya ma sulaqatu dan baliku al-arabi balarabi to kaga wannan ne daular sai ta zama ta dawo karkashin musulunci ba baki daya sanadiyar waɗancan din shine shi wai kawo wannan ne din to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa yansurullahu man yasha uku Allah yana taimakon wanda ya so wa huwa al-aziz kuma shi Allah shine mahuwayi ar-rahim kuma shine mai rahama ga dukkan bayan shi sai Allah ya ce wa'adallahi an karanta shi
وعد الله لا يهلك الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
wannan shi yasa shine can sunan Farisa din wato sune annabi ya ishara wanda mun karanta shi yake cewa idza halaka qaisar fala qaisara ba'dahu yace idan qaisar ya wato ya halaka ma'ana lokacin da ya mutu to ba a sake yin wani kaisaru bayan shi wanda mun kanta shi bara a cewa eh kamar da Imam Bukhari sun roce shi da da shi da Muslim sun roce shi wanda manzo Allah ya ce cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu idza halaka kaisaru fala kaisara ba'dahu shi ma dan saboda haka shine Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah to wannan shine to da haka shine Allah madaukakin sarki ya ce wa'adallahi to wannan hu alqawli ne na Allah ma'ana haza wa'adun min Allah wannan alƙawarin daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin wannan abun sai ya faru din saboda haka shi yasa kuma sai ga shi faru din kuma yace la yukhlifu Allah wa'adahu lalle ku shi Allah madaukin sarki baya saba alƙawarin shi walakin na aksaran nas la ya'lamuna sai dai mafi yawancin mutane ba su haka nan din ba don haka aka ce walamma galabatin rumu farisa lokacin da rum ta rinjaye kasar ta farisa din to ata abdurrahmani ila walid abi ubay bin khalaf sai shi abdurrahman din dan dan sai na baka sidiku ba ai alƙawarin su da shi da ubay bin khalaf tunda an kashe ubay ubay ya mutu kaga yanzu dan dan da an kada shi da shi ya sai sai na abdurrahman yanzu inda yake din ya bashi rakumi na guda 100 guda 100 din da an kai shi kuma da ya bashi fata sadaka bai ha duk gaba da sai ya ba da su sadaka shi kuma to sai aka ce daga nan kuma wa hurimal qimaru sai aka hana caca da bakin nan din ba da zalika daga sai ya zama tun daga wannan lokacin ba a saki halatta caca ba sai aka haramta ta din to shi yasa Allah ya ce alƙawari ne na Allah wanda yake la yukhlifullahu wa'dahu Allah baya saba alƙawarin shi walakin na akasaran nasi da mafi yawancin mutane la ya'lamu na san cewa alƙawarin Allah sai ya zartu din ba daga shi yasa in Allah ya zartar da lamari to wannan lamarin sai ya tabbata duk yanda mutane za su kauce su kauce mashi wannan lamarin ba wanda isa ya kauce mashi shi yasa kaji manzo Allah ya ishara ga wani hadisin da yake cewa inda duk duniyar nan gaba ɗaya za su taru da mutane da aljanu gaba ɗaya su taru da niyyar sai sun umfane ka da wani abin umfani ya ce ba su isa sun umfane ka ɗin ba sai da abin da dama Allah ya kadar sai umfane ka ɗin ya ce inda duk duniya za su taru da musulmi da mutane da aljanu gaba ɗaya su taru don ɗaya su cuce ka su cutar da kaiya ba su iya cutar da kai da komai sai dai inda wani abu wanda dama Allah ya kaddara zai shiga da kuro to kaga saboda shi Allah bai san ba alƙawarin shi in ya riga ya alƙawarin zai yi abu kan to sai an yi din to shi yasa ya ce inna Allah la yuhibbu al-mi'adi Allah ya ba su akwai su alƙawarin shi to da yake lokaci yayi kuma za mu kwana na sai dai mun dawo gobe insha Allah sai mu ci gaba da wannan kisa din da Allah ya kimamu muna fata inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Allah fahimtar da mu daidai mai iko gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a muna roƙon Allah dukkanin jama'a da suka zo a wannan wuri muna roƙon Allah ya saka mu kowa da alkhairi ya biya mu da kowa bukatar shi na alkhairi baki daya da sauran dukkanin jama'a da suka kawo salmi suna neman addu'a kan bukatun su daban-daban da ma waɗanda ba go suke ba suna dai kira suna neman addu'o'i da akwai wani ɗalibi wanda yake ya ce da Allah yana so a sa shi addu'a yana karatu ne a wata jami'a nan Kaduna dan can ɗin da yake cewa da haka ga yana neman addu'a gari suna jarabawa wanda masa addu'a Allah ya bada sa'a jarabawa Allah ya bada nasara da sauran dukkanin ɗaliban mu da suke karatu wurare daban-daban duka Allah ya ba su nasara ya ba su sa'a da sa rizikin su ya kyawu ya kare su daga faɗuwar kadarori na jarabawa ya kare su daga sifir uba da kuma kari uba da sauran duk abin da suke faruwa a makaranta muna fatan dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i din na kusa da nesa baki dai Allah ya ma kowa jagora biya mara kowa bukatar nasara kai baki dai da ke nema muna roƙon Allah ya gafarta mana yayan mu da suka rasu ko kuma Allah samu cika da imani muna roƙon Allah kuma ya sanya mu daga cikin bayan da yake yauta a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya mana jagora a cikin dukkan al'amuran baki daya Allah ya bamu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata na Ramadana muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake yauta a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin abin da yake kawo mana tashin hankali muna roƙon Allah ya mana maganin sa Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya na dindindin Allah ya bamu kwanciyar hankali da zaman lafiya da natsuwa ya kiyaye mu ya kiyaye mu na garin mu ya kiyaye mu da local government din mu ya kiyaye mu na jihar mu ya kiyaye mu kasar mu Najeriya baki daya muna roƙon Allah ya kiyaye dukkanin musulmin duniya duk inda suke albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin masu kawo masu kawo fitintunu idan ba su riwa ne muna roƙon Allah ya da su zama na kirki na kware idan ba su riwa kuma Allah ya ƙara muna maganin su ya ƙara nisa ta mu da mu suwa ya muna maganin su ya karya muna ya karya muna suwa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على اعدائنا وجعلهم هباء منثورا اللهم من أرادنا بسوء وجعل في قلبه شغلا شديدا حتى ينسانا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين